أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن وقشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara sake mu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a 20 ga wata na juma'a ula hijira shekara 443 wanda ya dace da 24 ga wata na 12 2021 a darasi da ya gabata mun tsaya a cikin suratul furqan mun tsaya aya ta tara kina yau za mu tashi aya ta goma ta suratul furqan yanwa kahin nan tambayoyi sukan yawa a wannan lokaci na masa'alar wanda musulmi kan yi murna ko bikin ko sallatar sallah ta kirista ta vantakat vansan ko premier jambiyyar da ake yi yan wannan malamai sun sha bayani kuma suna ta yi babu wani abu da ya canza kan abin da kuka sani muna karantawa kuna karantawa lakum dinukum waliyar dini kenan da abin da yake da alaka da addini ba magana wasa ko sakaki a kan shi ba zaman tare daban mu'amala daban addini daban yan wasu da yawa irin wannan abin in ya zo wasu suka neman juya abin ko rigima kaza ba magana rigima ba ce mu yan uwa kullum muna bayani musulmi lazim ya san ka'idar addinin shi a musulunci mu musulunci ya kona addini adalci da maganar kyakkyawar zamantakewa tsakanin addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamana a makka a madina inda ake daula islamiyya ta farko kuma ana da sulda ana da daula da komai ya zamana da yahudawa da nasaru akan zama na mu'amala amma addini ba gamin shiga harkaka da addininsu wanda yanwa cewa mu a musulmi musulunci ya raba don su muna wani magana yanwa a kan malamai wanda ake cewa malaman yan furoje malaman furoje wanda mai malaman furoje malami zai shiga wata furoje duk abin take ni zai juya aya da hadisi sai ya dace da wannan furojen suna hadari na kama ku misalin su kwanaki da aka yi wani rigima ta addini da aka yi a nan ta sharli aka rasa yadda za a yi a kama zaren ta yadda jagorancin matasa wa zai ce kasi wa zai ce si jagoranci kuncin hannun kowa wani ya kamata ko gwamnati duk wani mai hankali ya tsaya tunani me ya kawo wannan abin da ya wakana a garin da magaran garin da ke da malamai da komi amma aka kasa jagorancin komi matasa mutane kun kowa ka gaba aka yi abin da aka dama me ka haka na baku misalin abin da ya kawo haka malamai dalilin wata manufa ta duniya za su ka neman juya aya ko hadisi su kuma almajirai suna ji su sun tare ba haka bane daga jin bayanin kasan wani malamin kudi ya kama kuɗi wallahi ina ta wani lokaci cikin malamai masu wannan abin iya wa'azi a radio amfani bayan da yake yi hankali bai kamawa abin na kasa hakuri wallahi na kai amfani na bude studio na shiga na riyi ta ce malam kawo kudi ya ce malam iya hudu kama kaza ne aka ba mu kukun bar muhimmu muke kuma allah ga mutu kaza da amisu ne kaza ake ba mu har kudin da ake biyan shi amisu ke wallahi ga mu wallahi ya tabbatar mun da haka ne daga jin abin kasan ba haka ba ne in wannan shi kawo haɗari kenan wani abu in ya taso ana neman malamai ku yi magana ga matasa kaza a yi kaza ya gabu su shuraren kuma wanda matsalai har su ɓangaren kiristocin dukkan abin da yake zawa su ma kiristocin haka mabiyan za su zamanto me ya matsala yan uwa malami ya zo masallaci ya karanta ƙur'ani ko hadisi ya karanta muku ayar ƙur'ani laƙar kafin lazin ƙalunan lasarisun salasa daga kafin ta gaduna lahul musibin maryam ya kanta ma aya ya fasara maka Allah ce duk masu cewa Allah uku ne ya kahurta duk masu cewa masihi Allah ne ya kahuri ne ya kanta ma Qur'ani sai ka ji a radio ya ce ai duka addinin Allah ne ya ci kudin proje ya ce ai duka addinin Allah ne duk addini ne ka san da kenan kai ka san ƙarya ce ka san kuɗi ya kama a masallaci ga abin da wuri ga abin da gaza ƙurani amma ya je can ya samu furoje iya ca daɗe ne shi ma kiristan haka take ya je coci ya ce musu babu addini he na kirista ya isa yana bai bisa ba kahuri ne ga zuwa wani ya ce muku duk addini ɗaya ne su masu san ƙarya ce ki ke shi yasa wani abu in ya taso bisa maganin kunu yan a gaya mutane yadda musulunci musulunci addini ne mai zaman kanshi ya mu addinin Allah na da karantar da musulunci iya mu'amala da kahuri kahuri iri uku ko hudu matsayin kahuri a wajenmu akwai kahuri alharbi akwai almu'ahad akwai zimmi akwai almusta'amal dole musulunci ya jera su akwai kahuri abokin yaƙi wanda ake bugawa akwai kawuri wanda kawuri ne kasa ce ta kawuri amma mun yi magana ta zaman lahiya tsakanin mu da su babu yaki za a shiga a huta akwai kawuri zai zo wani aiki kasar musulmi misali a mai visa a yanzu ya shigo kan wani aiki wani abu zai kare ya koma garinsu an suna musta'aman al-musta'aman ake suna akwai kawuri zimmi iya cikinku a zaminai amma addinin shirki yanwa duk wannan wanda kaɗai muke da adawa da bugawa da shi alharbi wanda yake kawuri abokin yaƙi amma kawurin da misali ƙasa ta bashi visa misali diyan da muke magana adawa da ƙasar shi muna yaƙi amma ya maka bashi dama kai ka shigo kai wani baka koma haramu ne wani ya taɓa shi har manzo nake ba labarin irin wannan al-mu'ahad duk wanda ya kashe mu'ahad kahurin amana annabi ce bai samu kamshin aljanna da musulunci amana ko mu'amala yan wa kenan mu a musulmi kaga inda mutanen sun san ka'idodin bai wada a wata ƙasa wani kahuri ya ma wani kaza addini kaza mu zo anan mu mu kashe namu kaga bai wago inda an tsaya kanta da mutane ga tsarin addini kawuri ne duk da muna yaƙi da ƙasar shi almusta'aman sai ne ma aka ba shi visa ya shigo ƙasa kan wani aiki ba mu da haƙƙin mu taɓa shi ai kuma an ce wannan ko mace ko ɗa ko bawa ka ko in dai musulmi kawo shi muna iya da dama ya ba shi kariya har ya koma da yake kuma da nasin qur'ani kenan musulmi ba mun san tsarin zamantakewa tsarin zamantakewa daban kuma tsarin mu'amala daban abin da shi addini abu ne mai zaman kanshi in kan haka na yi bayani wani lokaci lokacin ana magana zaɓe cewa ɗan siyasa dimmin siyasa ka sa addininka a gaban komi wannan lazimi ne kaka dibi yan tayaran ka siyasa ka ko soyayya ka siyasa ka duk abin da yake da alaka da addini ka bashi muhimmanci addinin da kake in wa me ina jin hankali ɗan siyasan mu nan nan da nonuri daban wallahi duk inda kake musulmi kake dinin da kirista yake kirista yake addinin shi yake so ta gaba in wani abu ya waka na lokaci ba ba kowa gano ba sakakin rashin kula ta siyasa mu aka ba ana wata mas'ala ta rigimar addini a Niger an kai abin asambile don canza kololo wajen ɗaukar doka ko abin da ya waka na wanda ya jagoranci aka ba jagorancin asambile a wancan zamani kirista ne ba kowa gano ba don wani ya za a yi don Allah wanda yake kirista ya sa wani wurin ya za a yi ya ji misala kurkyau ya zai muku adalci da shi addinin shi yake so kuma abin shi musulmi ya za a yi muku wani jagoranci na jama'a da Allah zai yi wannan ta huce tana nan sabuwa yanzu sabuwa an zo nan wani wata zama kama sunan a yanzu mun sunan kowa amma da wata zama bude da abin ya raka da addinin wallahi hadari ne an zo yanzu a nan ana magana da magaran ƙasa mai addini mai kaza da addini kowa sai sai ga abin takaici kirista ya zama to jagora saboda siyasa tashin warko aka ɗan mai gindi bai ma ƙura'an wallahi bai ma ƙura'a ta siyasa kun soyayya aka saki ya zama to dubitan mataki na biyu a sambalan aka murɗa kuma shi ne gaba ɗaya duka dubutocin gaba ɗaya jihar da magana gaba ɗayansu aka sa shi ne shugaba gaba ɗaya na da magaran gaba ɗaya shi wani daidai ne daidai ne wallahi ku za ku tsaya gaban Allah wallahi ɗan wasu ɗan wa ya za a yi a kai wata masala ta addini kare mai ta tana wakilin an ce wakilin da magana ne wakilin da magana ne shi zai kai kun da magana wannan wannan wurin da Allah zai kare ku ya kai addinin ku sai kada abu na addinin mu ya kare mu ya zo mu jagora da Allah zai yi amana ci hannun ku wallahi kuma Allah ya gani wallahi watan zan magana insha Allah zan Allah wallahi insha Allah zan magana duk ya kula ta mutum baiwa idan su kudana a Nigeria ta kaza kuwa ne sai ta kai ga haka ya za mu yi da zaɓi irin wannan wakilin mu za mu yarda ko da ba mu siyasa baiwa dole a gyara ku gaya musu gyara wallahi abin bai ci gaba haka nan yaudara ce yaudara ce yan uwa muna magana addini wallahi ba mu wani rigima kuɗin mu akan addini amma addinin shine gaba da komi babu abin da yi shi a wajen mu wannan duniya a yi muku gidaje benaye hanyoyi kwaltoci waye za ku aje ka koma ga Allah a can ba magana kwalta ko beni yana aljanna a can yana aljanna ba siyasa ba abin da yake gaban addinin mu wannan wani shi gaskiya muna wata a gyara da muna mun siya ce nema maki a gyara a gyara tun da wuri kayan a a makara yan uwa su zauna ban kai ce wai mai yan ba wani magana rikici yan uwa a cikin tabbi ba sai bana a yanzu ai anan wai yaran mu ana wata lakwal ana hana su su sa hijabi sai wane ne nace kai dan uwa su tayi manzur me yasa kace haka malam nace su tayi zur ubanta ya kai ta yan uwa me yasa na gaya muku haka saboda nan wani lokaci wani abin ya taso a nan garin ne nasiha bai dace ba su lakwakin suna cewa babu addini amma kuma sun hana sa hijabi amma kuma suka kawo kuruwa suka sa ta asama ɗayan mutane kuruwa a jikin kayansu ne magana na ce bai dace ba musulmi ya bar ɗan shi ya sa kuruwa ta addinin kiristanci yan kwanaki gwanci ana kira na gidan manya to daman gudun wani kai ce na gidan yadda ni kaɗai da tafi kira kowa ba ni kaɗai na kama hanyar taita na sanda man kawai na ce ka jami jaraba ina zuwa kowa ina tsaye ina jiran lokaci ya yi sai in ga mota wani malamin wani malamin da magana wani ya zuwa tsaya wani ya tsaya can musamman me za a kira da ma Allah ba sani ba can ƙarshe na ga motar su kiristoci sun zo sun gare da yawa in wa ƙarshe muka shiga wallahi wallahi wallahi mun shiga gasa azamne ga manyan malaman da magaran azamne abinda aka ce na zan kawo rikici na addini na ce na ne na ce ga abinda na ce bai dacewa ga musulmi ya bar ɗan shi ya sa kuruwa ta addinin kiristanci sai a cikin malaman sai a shi shugaban ce a wannan aka ce a gahir da ko a tamfar da cigata ku diba na ba su aka diba aka diba ba iya gardama sai ɗaya sai ya ce mu wannan mutane shekarar mu kaza har ɗaya wajen kin Allah wai su iko tajin da magaram mu tari da wani aka zo ma suka zo suka yi wane ne yan uwanmu ne aka zamana shekara mu nawa ana kaza kaza dangi mu ne yan uwanmu ne Allah su suke kiristocin Allah ba su ce ba su suke kare su muke da magana da su Allah ba su ce ba wallahi su ne kambacin su kuma ci tarihi bai rahama wallahi karshe wani malamin ta kurin Imam Iliya sai ka janye magana ka na ce tabi to wallahi abin janye ba to wallahi abin janye komi wallahi to kaga me kaga malamai su magana su su ga to rikici me kici ne dana ce bai asa ba to yanzu an yi dole magana an yi shi an kare sai kuma a wani musulmi ya kai ɗan shi an ce bai sa hijabi na ce ubanta ya kai ta waye shi da Allah mun musarki namu Allah na maja
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bayan bayanai da Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana na yadda kahurai suka rika mu'arada ko izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa me yasa wannan manzo in hadda manzon Allah ne me yasa yake cin abinci irin na kowa yake zuwa kasuwa in har annabin Allah ne me zai hana a sabko mai taskar abinci daga sama ko ga wani arziki ko wata zinariya ko lulu ko na musamman wai na annabi na annabi ne in hadda annabin Allah ne wannan ababe ko a mai gona ta musamman garka ta musamman ta ke kura to bayan duka wannan bayanai ne Allah ya ce tabarakan lazi in sha ja'ala laka khairan min zalik Allah ya girmama ya ɗaukaka wanda Allah shi inda har ya so zai baka abin da yi wannan alkhairi da suke nema kanzu garka wane ne Allah sai ya baka abin da yi wannan abin suke cewa in kai annabin Allah ne ya baka Allah sai ya baka abin da yi wannan ma ya baka jannatin ba garka da ba garake wani tajari min tatar anhar wanda ƙoramu baban ruwa kuma suka yawo suna yawo ko ina tsakanin garaken suna bar ruwa da kansu ya ce waje allaka kusura kuma allah in ya so da ya maka benaye na musamman daga wurin shi inda ya so inda ya so in sha don haka ba haka ba allah so بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
allah ce bal duka lamarin kenan ba haka ba ne ba don allah bai iya ba ne ba abin suke tambaya allah ne bai so haka ba kura wannan mutane kazzabu bisa sun karyatar da tashin kiyama sun ce karya ce shi kuma allah ce wa atadna liman kazzaba bi sa'ati sa'ira mun ga mitinin an rige an shirya an kare allah ce min shirya mun yi tattalin jahannama kuma ce wuta gobe kiyama Allah tattalin wuta mai suna sa'ira ga dukkan kahuri wannan wuta yan wa duka wutar ce suna a ce mata jahannama sa'ira lazza hota mahauya duka dai wutar ce illa a ciki mataki mataki ne duk wutar ce dai wuta ce a kiyata sa'ira ko hauya ko saka duka wani abubuwan sunan ta ne sunan wuta ne wata Allah ce ya tattalin wuta ga duk wanda ya kasa tashin kiyama ya Allah ce gaba
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا na'am waya za'ul kun fiya وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا la- la tad'u la لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا na'am Allah ya ce bal kazzab eh, idza ra'atuhum ita wannan wuta da ake magana Allah ya tattalunta dan wuta halitta ce mai zaman kanta Allah ya yi halitta ce ta ta wani rami kaza wadi kaza a cikin halitta ce guda Allah mai suna wuta duna maki labarin halitta ce sun sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa yu'ta bi jahannama yawmal qiyama ma'a 70 alf zimamin li kulli zimamin 70 alf malakin jurunaha annabi ruwaya gobe kiyama za a zo yu'ta ke ta ma halitta ce za a zo da jahannama gobe kiyama tana da linzami dubu saba'in ya ce kowane linzami guda mala'ika dubu saba'in ke rikewa kasa abin girman ya huce girman da sayanka abin ƙato ne ƙwarai girman iya da gaske mala'ika kai zako ƙato ɗan dako aka ce dubu abin da yawa ne ƙato ɗan dako dubu ba mala'ika kuma mala'ika ba kuma dubu- dubu saba'in kuma sau dubu saba'in zai baka nawa kai mai lissahi na mathematician katin miliyar nafsan miliyon katin miliyar nafsan miliyon miliyar miliyan dubu sau dubu miliyar daya kuma sau hudu da dari miliyan dari tara abin ayi kun Allah kaɗai sani duk duniya wanda gaba daya an gace sai duniya duka duniya yau gaba daya an sa misali sat awi miliyar sat ce miliyar duniya gaba daya yau duka duniya gaba daya wani mutane wanda wani wani kuma mala'iku ne mala'iku ake magana ba matakata ba mala'iku ake magana amma ta duk in ta huska sai ta ja Allah kiyaye to Allah ce wannan halitta ta wuta idza ra'atun min makanin ba'id idan ta hango abincinta daga nesa za a zo da ta ne ku hidin kiyama ko Allah ta sami'u laha taghayyuzan wa zafir zaka ji tana ƙara na hushi tana huci oh zafir ba tana huci huci take halitta ce na huci tana hu- tana huci tana huci na huci haka take shi sha Allah ce iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tabazu min al-ghiz kullama ulqiya fiha كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
Allah ce idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur idan aka jefa ɗan wuta cikin wuta za su ji tana irin ƙara na jaki shahiq shine ta ja ka zafir ta tura hu shahiq shine ja irin aka kukan jaki dai ya hura ya ja tana tana tafasa Allah ce sifanta ma abin kamar abin a gabanka yace takadu tamayyizu min al-ghayz saboda hulɗin take kumbura tana hushi kamar ta shikire kamar ta watsi ta kai ta watsi a wannan halin Allah ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alhum khazanatuha allami atukum nadhir dilocin aka tura wata group dan group group ce an tura jama'a wata aka tura wata jama'a cikin wuta sai yan gadon wuta su tambaye su allami atikum nadhir wa wannan abin da ya same ku mai galgadi bai je muku ba ba muku galgadi ba ya gaka same ku alu bala wala galgadi ya je dan magana ma bala galgadi ya je amma fa kazzaba mu kai muka ce ƙarya ce ce ƙarya ce manan zala min shay babu wani abin da Allah sauka kun sai muka ce ƙarya ce ki ba abin da Allah sauka mishi amma muka ce masu imanin masu kira in antum illa fi dalalin kabir muka ce masu kira ma kuma batatu ne aka ce ballan wanzu ba ana kirta kai mai kirta kai ne batacce ka bace a ce kuna cikin bata bayanan ne aka buga musu hakin wannan shine halin wuta shine Allah ya ce nan wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'u hunalika tubura Allah ya ce idan aka jefa su wani bangare na wuta yace dayiqan wani wuri mai kumci kuma muqarranin an gama hannun an ɗarme cikin ankwa an gama hannun da wuya an ɗarme tab a masa ɗarmin ake masa masa ɗarmin tunkila taba ɗarme an jefa wani wuri da a wuna lika bura za su rika cewa wasa bura wasa bura wayo halaka wayo mun gama yawo suna ihu na wayo wayo sai suna wayo wayo sai a ce la ta da'ul yawmu thuburan wahida wad'u thuburan kathira ka yau ba magana wayo ɗaya bace ba a hallakokin masu yawa ne ba ɗaya bace ba suna da yawa hallakokin ana ku ku kira amma na hallaka mai yawa yana abin da yawa ne Allah kiyaye Allah ci gaba
قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا na'am Allah ce ƙul na Allah ya ba manzon shi umarni a musalla salama ka gaya wa waɗannan mutane a zalika khair wannan gida mai irin wannan siffa wannan wuta mai wannan siffa ta azaba ta bala'i ita ta yi alkhairi gare su am jannatul khuld ko aljannar dawama wanda ba a zuwa a dawo allati wu'idal muttaqun wanda muka yi alƙawalinta ga masu tsoron Allah Allah ya ga masajin da tulul muttaquna misalin ta masajin tulul muttaquna مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خير من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
yan uwa ta kai Allah rama zaka Allah khairan nan ya ba mu nan Allah ya mu labari shin waɗannan abin da aka siffanta mana azabar Allah a gidan wuta shine alkhairi gare su ko ko aljannar dawama wadda Allah ya alƙawalinta ga bayin shi masu tsoron Allah shine ayat da Allah rama ja Allah ya ba mu misalin wannan aljanna ta almuttaqun yace mathalul jannati allati u'idal muttaqun misali ne za a ba mu na aljanna wadda Allah ya alƙawalinta ga bayin shi masu tsoron shi ya ce fiha an haru min ma'in ghair asir a cikin wannan aljanna akwai ƙoramu na ruwa tacacce wanda baya canzawa wa an harun min labanin lam ya tagayyar ta'amuhu da wani korama ko ido na ruwa na madara laban madara wadda ba ta canzawa ta yi tsami a cikin wani wurin ya ce haka wa an harun min hamarin lartattun shadabin da wata giya korama ta giya wadda amma wannan giya latattun shadabin mai daɗi ce ga mai sha ba irin ta duniya ba ana sha ana ɓata rai haka ɗanar ana sha ana ɓata rai irin musu ɗan masu shan shayi firme mai ɗaci haka mutum iya shayi a kan huska amma daɗi ta shayi naka yayi amma ɓata rai wake an gani ba an gani ba huskar shi ya kan huska wata ka shayi daɗi ne eh ɗan sun shayi firme irin firme amma ana kan huska amma kuma yayi to su 'yan giya giya haka take ta duniya ba ta da daɗi to ita waccan mai daɗi ce ga mai sha ya ce haka wa an harun min asalin musaffa kuma da wata ƙorama ta musamman ta zumuwa kuma tatatta wadda ba cuto a cikinta dan wannan shine misalin da Allah ba misali na gidan aljanna wadda take jira Allah alƙawari ne ya yi wa'idar mutaƙun Allah samu alayinsu ya ce kana ta lahum jaza'an wa masira ita wannan aljanna ta alkhul ita ce sakamakon almutaƙun sakamakon su ce da Allah ba su wa masira can ne makomasu bayan duniya Allah samu a cikinta mai Allah ce lahum فيها ما يشاءون خالدين نعم كان على ربك وعدا مسئولا Allah ce lahum fiha ma sha'un ‘yan aljanna almutakuna kenan a cikin wannan gida na aljanna suna da dukkan abin da suke so duk abin da suke so suna da garanti kan shi kuma khalidi ba zuwa ake ba a more a dawo kudin sun kare wata na koma a tara a har abadan khalidin a da- za su dawoma a ciki kana ala rabbika wa'adan mas'ula kuma wannan wani alƙawali ne ubangiji ya ɗora ma kanshi wanda ya ɗora ma kanshi zai cika shi Allah ba mu wani alƙawali ne shi Allah ci gaba
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل Allah ya ce wa yau mai hashuruhum wa ma ya abuduna min dunillah ranar da za mu tattaro mutane mana marasa imani kahurai da su da abin da suke bautata ma wanda ba Allah ba Allah zai taro su don ya kumyatar da su su tabbatar sun bauta ma banza sun yi bauta ta banza kowane suke da'awan ma cewa na ƙwarar suke bauta musu su san sun suke ba gaskiya ba ne shirme suka yi fayaqul Allah zai ce musu na Allah zai magana irin da su Isa irin su Uzair wanda suka je mutanen kwarai da aka bautata ma a antum adalartum ibadi haula ahum dallu sabil ku ne kuka ɓadda waɗannan bayi nawa ko ku su ne suka bar hanya kuwa sani hanya su kuwa san amsa dai sun suka bar hanya ba gaban da isa ce haka nan ya ce ƙalu subhanak wannan magana da allah ya hudu tambaya da ya musu za su ce subhanak قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا
qalu subhanak wannan Allah zai wannan tambaya za su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya baiwa mu kama wani wanda za mu ɗauki mana zaman to gamin amma wanda mana mana mu ɗauki abin bau mana wanda ke bauta mana mu kama wani kenan wanda yake mun bashi matsayin mu kai ba mu matsayin Allah mu mai kira zuwa ga bautar mu bai yi wa mai haka Allah duk da haka cewa mu kama sunan guda a ciki isa fuskar da isa ibn maryam an tutar nasu ta kasance mai lahan إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب na'am Allah ya ce wa idh qala Allah lokacin da Allah zai ce mu ya Isa ibn Maryam wannan hilin kiyama ne Allah dan ya kumyatar da masu ɗaukar Isa Allah ko dan Allah a gaban kowa Allah zai tambaya a hilin kiyama ya Isa dan Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah Isa kai ne ka ce wa mutane su ɗauke ka abun bauta bayan ni da kai da uwar babaka yau a ɗauki abun bauta ban da ni kai kai wannan magana ƙala subhanak isa ta tsarkake allah subhanak allah ka tsarkaka allah ka yi ƙarfin haka shi ne mana subhanak allah ka tsarkaka daga wannan magana ma ya kunu li ana ɓarmar sai bi haka Allah bai yi wa umarni abin da ni ba na haƙƙin shi ban haƙƙin bauta Allah ban haƙƙin bauta kina ko bai yi wa wani abin da ba ni da haƙƙi a kan shi amma in kun tukurtu fakar alimta ta almafi nafsi la almafi nafsi Allah ka san in hanna waɗi ka san ni sarai domin ka san abin da ke raina ban san abin da ke naka ba Allah innaka anta alamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibu kana Isa ya ba tambaya a gaban kowa sai ya karyata su shi bai wadi ba kuma Allah ya yi karin haka dan a kumitar da su haka duk wanda aka bauta mana ba Allah ba Allah sai ya kumitar da mai bautar shine Allah ya ce qalu subhanak kiran duk wanda aka bauta mana ba za su tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai dacewa gare mu mu dauki wani waliyi wanda ba kai ba har yanzu wani mana mace a bauta mana bai wa gare ka Allah walakin amma Allah abin da ya kawo haka mata'atahum wa aba'ahum hatta nasu zikir Allah kai ka raya su ka ba su jin daɗin suka ji rayuwa suka more kenan ɗan jin daɗin duniya da ka ba su Allah suka zamanto ƴan ta more suka manta da galgadi da ake musu wa kanu qauman bura suka zamanto mutane halaka kukuran ma ba wani wanda ya ce a cikin babu wanda ya gaya masa bauta mishi ya za isa ta ko malaku sai bauta masa baiwa amma yawan nawa suka rike isa abin bauta har yau nawa suke rike mala'iku wasu ma aljannu suna suna da damar a masa wani abu daban to duk wannan shirme ne yanzu bayan Allah subhanahu wata'ala ya tseda waɗanda ake bautawa da mai bautar ya kumitar da su ya su to ga su da nake bautawa sun ce ƙarya ce ni bin ce ka bauta ta mana ba Allah zai maido magana ga su masu bautar faqad فقد kadzabu كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا na'am ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا kenan anan Allah ya ce faqad kadzabukum Allah zai maido magana zuwa ga masu bautar zai ce tuwa waɗannan da kuke cewa su kuka bautatawa faqad kadzabukum sun karyatar da kuwa sun karyatar da ku kuma ya ce sun karyatar da ku bi ma ta ƙulun abinda kuke wani su ne abin bautar ku sun ce karyata ba ruwan su ɗauku yanzu ba shi kan girma haka alaƙin an ƙole ka baka abin waɗi kuma fa ma ta na sarfan wala nasara wannan abin da ya huskoto ku na azaba na kamun Allah ba ku da ikon kau da azabar Allah ba ku da ikon taimakon junanku gaban halin da kuke ciki a yanzu don haka wa man yuzlim minkum nuzukuhu azaban kabir الله duk wanda ya zalunci kanshi da gama wani da Allah kowane ne to Allah ce za mu ɗanɗana mai azaba mai girma ta wuta ba wani gaddama an kare ko yanzu azabar Allah Allah ke ne kenan kayan aje a tsaye da ka a gaban Allah da Isa ko Uzairu ko Malaika ya yi kokarin gyara a can ba ka da mafuta Eh, Allah ke ne ta gaba وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا na'am Allah ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wannan magana bayan suka kawo suka ce ai manzon Allah ne ya zai wannan manzo ma da hazra sul ya kullu ta'amun shi fil aswaq ya kullu manzon ya kullu ta'amun shi fil aswaq ya cin abinci ya zo kasuwa wannan Allah ya ce wannan maganar da suke yi ba kanka faro ba kai ne ma ƙarshen manzanni kuma a sanna ƙabalak ba mu taɓa aiko da wani manzo ba kafin kai min musulun daga cikin manzannin Allah illa innahum la yakunu ta'am wa yamshuna fil aswaq kowanne manzo da aka aiko iya cin abinci yanda kake ci kuma iya zuwa kasuwa shi ma bukata ta dan adam kin babu wani abu sabo da ka zo da shi da haka waja'alna ba'dakum li ba'din fitna tasbiru wannan Allah haka Allah tsara ya jarabi wasu da wasu a jarabi masu imani da mutanen banza a jarabi malamci annabawa da kahore masu adawa da su haka Allah shi da wani rawata duniya ya ce haka muka sanya wasu zamantu fitina ga wasu kana so ka gyara ce ba ka gyara ba iya nema shi zai ma shari ko ya gama da kai haka ake ta tsakanin masu wa'azin don da ake ma wa'azin haka annabawa da- da man suke kira haka ake ta yi haka Allah tsara yace atasbirun shin za ku yi hakuri Allah samu cikin masu hakuri abin ga ga abin ga dole ne ku da hakuri haka Allah tsara eh ya da hakuri wa kana rabbuka basira kuma ka sani shi ubangijinka Allah iya ganin komi ruwan gurbin shi koran iya ganin komi kuma ai hakuri Allah samu cikin masu hakuri me Allah ya ce gaba وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا subhanallah لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا subhanallah Allah ya ce wa qala alladhina la yarjun liqa'ana wa'inda suke ba su da imanin gamuwa da mu yana mana ba su da imanin da lahira ga maganar su wannan kahurai suna cewa laula unzila alaina mala'ikatu aw nara rabbana to inda har me yasa wanda ake wannan kana ta karanta jayayya me zai hana in hadda gaskiya ne manzon Allah Allah ya goshi me zai hana da idan mu muga mala'iku mugan sun zo a hili karara aw nara rabbana kai kuma muga ma Allah a hili ma abin ya kai gaya yan wa shine masala da muka yi satin da ya wuce Allah subhanahu wataala cikin sura an'am ya mana wannan bayanin game da matsalan mutane masu neman su ga Allah ko mala'iku ko aikul mala'iku Allah ce matsalar ku mutane ba kwa iya mu'amala da mala'ika ku iyawa kuma yace idan Allah ya sanya mala'ika gangan jiki ta mutum mun za ku ce ai mutum ne ba mala'ika ba na dauke nan kaddama yace za ku ce ai mutum ne kuma gwamnati a ba mala'ika wani mutum ne na wunku shi ko mala'ika an kuka mai izgili shigantaka da kuke mamman zanen allah ka mala'ika bai haƙuri shi ne matsalai kenan rahama ce ta allah ga bayi da bai aiko da mala'iku ba a cikinmu in aka masu siffa irin tamu ku ce ba mala'ika mutum ne kuma shigantaka bai haƙuri shi ne magana ba ɗaya ba ne ba da haka Allah ya ce suka ce laula unzila alal malaika me ya hana da a sako mu da malaiku auna rabbana kuma ga ubangijin mu a hili Allah ce laqad istakabaru fi anfusihim wa atawtuwan kabira gaskiya mutanen sun yi kai girman kai abin ya huce gauna da iri sun yi iyakar girman kai girman kai mi girman kan bin gaskiya Allah ya ce yau يرون الملائكة لا بشرى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا
الله يقول يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم للمجرمين ranar da suke cewa ai su ga mala'ika ko to ranar ganin mala'ika ranar da za su ga mala'ikan ya ce a ranar babu shara ga mutanen banza wannan yan uwa labar labari tun daga wajen hutar rai rautula zai tofa na mala'ikatu kafaru mala'ikatu ya dirbi wuju a mu'ayi a dabarin ran za ga ma'ana kahurai mala'iku tun an ce wajen hutar rai ya dirbi wuju a mu'ayi a dabarin za su rika bugunsu za su rika ba su kashi ta'awar mutuwa a ta za su rika bugunsu da gaba da baya kirtin auren mutuwa za su fara shan kashi haka Allah ce tun daga duniya mai kuwa su fara ba su kashi tun wajen mutuwa haka Allah zai musu kuma ce Allah ce da ranar ganin mala'ika la bushra yau bajin da mujirmin a ranar ba bushara ga duk wani mutumin banza wa ya ƙulu na hijiran mahajura za su ka neman nesa nesa ka neman tsari za ka neman tsakani su da mala'ikun na da tsakanin da babu dole sai sun sha kashin dole sai su ba mai raba su da malaku ba mai hana ba su kashi Allah ke yi na Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manfura
Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin duk Allah da ce za mu kawo kawuri ya aiki akwai wanda ya ba da abinci ya yi rijiya ya taimako kwarai ya yi an babu imani matsala kenan bai zuwa lahira da komi eh wani zuwa ce ya rasulullahi ai wani babana ya ciye da raƙumma kaza ya ciye da ya kaza kaza kaza ya ce tun da yake a rayuwa bai taba kalmar shahada ba shi yasa ba barabatar amfanin komi duk abin da ya ba Allah bai ba da bazan wajen Allah ya yi a banza illa ce amma mai bakin su da a duniya kenan Allah ya ce zai kattaro duk abin da suka aikata na wani aiki na kawuri faja'alnahu haba'an mun ce kanta da muke da duk abin ba ruwan Allah Allah bai diba wahala in baka kan hanya ta kwarai ba ruwan Allah da wahala ka ta kuka kana faduwa kana kuka kana yi dan Allah baka bar Allah ba ruwan Allah da shi duk aikin da kala duk aikin da kai a zai tattara an annabi ke magana ga wasu wanda cikin cikin masu imani ne yace inni لا أعرف رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال التهامة بها فيجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا ألا نكون من رسول الله صفهم صفهم لنا ألا نكون من رسول الله إيه هو إنهم منكم إنهم منكم ويأخذون هذه منكم إيه يا رسول الله أبنى مدالك وسهب الأباري cewa ya ce na san da wasu mazaje a cikin al'ummata wasu za su zo gobe kiyama bi a amalin da ayyuka kuma ake ce amsalin jibalin tihamata bida aiki ma mai kyau suka ya ce don cewa aikin kamar duwatsun tihama tihama yankin bangaren da ke da zuwa aka ce bangaren saudiya kan tana da yanki hijaz da wata da najad wajen yanki wata wajen yanki ko biyar kilima iri iri to bangaren tihama an ta bangaren arewacin jidda ne kenan zai su zo da kilin kiyama da misalin duwatsun tihama fari fes akwai dutse da muka zaune madina maka gaba kirin ne ko to akwai duwatsun harare kuma a yankin madina wani wuri duwatsun harare ne fes ya ce za su zo hilin kiyama da misalin duwatsun tiyama farifes amma duka wannan aiki na duk girman shi fai ja'alu Allah haba amma Allah zai mai da aiki kura abin shi kewa kuma cikin al'umma suke to ba na ce ya rasulullah ka siffanta mana su ka aje mu shiga layin su ya rasulullah ya ce nan cikin ku suke har da kiyamun laili mana hadda azdukun suna yi to lakinnahum iza khalaw bi maharim lan taquha matsalar su babu imanin kwarai suna yi cikin jama'a da su za a yi komi na yabo na aikin kwarai amma da suka sha kwana su kadai babu wani ba sa kiyaye doka ta Allah za su taka doka a wata unguwa na kwarai wata unguwa na banza haka mutane cikin daga mai gamta masha Allah masha Allah saboda da komi amma da biya kwana kan labarin shi ya ce ba shi bane irin wannan ka halin na huci ne ke cikin jama'a kai na kware ne masha Allah amma a can wata kwana kana wani abu daban wanda ba na Allah ba da kuma baka so a gani irin wannan Allah ce za su je kiyama da ayyukan Allah rusu aikin gaba daya Allah kiyaye shi na Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu kawo duk abin da suka aikata na aiki za mu sanya shi kura abin shi kewa Allah ce su ho in can wa ashabul jannati yawma idhin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila na'am Allah ce ashabul jannati yawma idhin khairum mustaqarran wa ahsan maqila a wannan rana su waɗanda suke 'yan aljanna Allah samu alayansu a rannan su suka yi kowa hiyayyen wurin matabbata kuma da wurin samun barcin rana yau sa kama kila mace ga kiyama za a fara kamar da sayi ne kahin lokacin alzuwa rana ta yi tuni muna gidanmu Allah samu cin aljanna haka za a yi ta kahin rana ta yi wucin barcin rana an kare ko ya gine shi kurin sai huta kurin Allah saba ciki ‘yan aljanna su ne hiyayin masu kyakkyawan matabbata wa a hasar makila da wurin barcin rana wurin mutu Allah samu na ciki na kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ɗan wani amince akwai wani ɗan uwa ita da Allah da baban shi da baban shi duka kowa bai lafiya uwansu gaba ɗaya الأساس تكلم الدعاء على بس لا فيها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشفيهم اللهم اشفيهم اللهم اشفيهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته